rakami na arba'in da ɗaya اتفاق قريش على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كان قريشاوا akan kace ma'aiki Allah ya masa tsira da ni lamma ra'at quraish anna rasula sallallahu alaihi wasallam sara lahu ashabu yayin da quraishawa suka ga ma'aiki Allah ya masa tsira da aminci yana da sahabbai wa ansaru da masu taimako mudafi'una anhu wadanda suke kare mishi martaba wa yanshuruna da'awatahu suna yada da'awarsa sammamu ala qatlihi sai suka yi niyya akan kashe shi ko suka yi shiri akan kashe shi wattafaqu suka hada kai على أن يأخذوا من كل قبيلة شابا سدو ونمتا شيء أقوش قبيلة ويجتمعوا أمام داره ساروا أجبا جلنسا فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد إن يفتى سدكيشي دوكا متندايا ليتفرق دمه في القبائل سود جنسا جنن كشيشي ya yadu cikin kabilu fala ya kajiru a karibu ala muharabatil arabi kullum makusantanta ba za su iya yakan larabawa gaba daya ba amma inda mutum ɗaya ne ya kashe shi to za su je su yaƙi wanda ya fito a wannan kabila walakin nan da a alaman nabiya sallallahu alaihi wasallama mattafaqat alaihi quraish sai dai Allah ya sanar da annabi Allah ya masa tsira da aminci da abin da Qurayshawa suka hada kai a kai wa amarahu bil hijrati ila madina sai ya umarce shi ya hijira zuwa Madina rakami na 42 hijratul mustafa sallallahu alaihi wasallam hijrar al-mustafa zabatse tatacce Allah ya masa tsira da aminci توجه الرسول إلى أبي بكر ما أيتي يدوشي أبو بكر وعالمه يتندشي بأمر الله له ومر من دعال يمشي فسأله أبو, أبو بكر لصحبة أبو بكر ليرو تيشي أبو كنتكا في هجر تاري فقال نعم سيشي تو ثم حيا راحلتين لسفرهما sannan sai ya shirya a raƙuma guda biyu abubuwan hawa guda biyu saboda gudaguransu ma'ana shi abubakar din shi ya shirya wa'ata ya kuma lidalilin mahiri sai suka bawa ya ba da su ga wani mai nuna hanya ƙwararre wa amarahu sai suka umarce shi an ya ji a bima sadasa layalin ila gari kawai suka umarce shi ya zo da su bayan kwana uku zuwa kogon saur kogon da ake cin shi gari saur fafin lailatin da fi azama fiha alal kuruji min baitihi a daren da ya yi niyan fita daga gidansa iltaffa shubban quraishi haula darihi sai samarin quraishawa suka kewaye suka kewaye jefin gidansa wa rasulullahi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama dakhilihi yana ciki falamma jaa waqtul khuruji yayin da lokacin fitan yayi أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا بالنوم على فراشه سيما أيتي الله يمشي إرادة أمشي يوم مرشدا بصا سيدنا علي يبتشي أكيش في ديشي لئلا يشك أحد في وجوده في بيته saboda kada wani ya yi shakkun samuwarsa a cikin gidan a cikin gidansa وأمره أن يرد أمانات الناس إلى أهلها يوم الشيش كما ga kayan ajiya na amana na mutane ya mayar wa masu shi in shi ya tafi madina kuma kharaja ala adaihi sai ya fito wa makiyansa fa alqallahu an-nawma alaihim Allah ya jefa musu bacci falam yarahu ahad ba wanda ya ganshi kuma تقابل مع أبي بكر sannan ya haɗu da tare da abubakar wasara suka tafi hatta wasala gara sauri har suka isa kogon sauri wakta ba a fi suka buya daga shi a wannan darasi za mu gane cewa dukkan asibadi din a shari'a a shari'a jari dukkan sabari sannan kuma za ka gane cewa wani hanyar da za ka bi ka tsira ya halarta a musulunci domin haka ne ma'aiki alaihi salatu salam ya sa na ali ya kwana a kan shimfidan don ne domin a gane akwai mutum a gidan kar su ce ya fita ma'aikin ya fita ko bayan ya fita kar su ce kar su gane cewa ma'aikin ya fita kagan suka dai ka suka ga mutum a kunce saboda gidaje irin na dadin ba wai irin gidajen mu ne da kasan gane ko ko dan gane ko ne kawai gidaje ne wanda aka rike su a matsayin darurar rayuwa kamar da muka yi bayani a cikin ilimin tasawu abin da ake ce marika yanzu gida ne ku fito in kai ne ka so za ka gani sun ba shi na da ko da yi nan ya jefa wani mutum yana da cikin sabo a irin gida ne wani a cikin da jet da waye da sauran da bayan ko ka san gane ko ko dan gane sannan kuma wannan yana nuna maka su sahabbai umuman da sai na ali khususan suna sadaukar da rayuwarsu akan ma'aikiya da mutum ne ka san da cewa ana so a kashe shi sai ka zo ka kwanta a kai shimfidarsa kaga ka ce a kake ka ne kawai kamar yadda wannan zai zo ya nuna maka cewa shi ma'aiki alaihi salatu wassalam arna waɗanda suka ƙi gaskanta shi duk in suna da ajiya na amana wanda suna tsoron a salwantar duk da ba su yadda da addininsa ba za su kawo ajiyansu ajiya ba domin haka ne ma'aiki ajiya ajiya na amana da aka ajiye a wajensa sai ya bari a hannun sai na ali sai na ali kar ya yadda ya yi hijira sai bayan ya tabbata ya ba wa kowa kayan da aka kawo wa ma'aiki ajiya ka duba gobe ka yarda da mutum ba zai iya salwantar da dukiyarka ba amma kuma wai ba ka yarda da abin da ya zo da shi ba tanakut sannan kuma wannan yana nuna mana ma'aiki alaihi salatu wassalam yana gabatar da sai na abubakar tun ana raye ana tare baya ganin ko baya jin akwai wani sahabi sama da sai na abubakar domin zai iya ba da umarni sai na abubakar ya kwanta akan shimfiɗansa kuma ya kwanta yadda sai na ali ya kwanta sai ya hijira tare da sai na ali ko ya yi hijira tare da Umar ko ya yi hijira tare da Usman bin Affan ko da Zaid bin Harisa matsayi kowanne ba sai ya tare da Sayyidina Abubakar ya yi hijiran tare da shi sannan akwai abubuwa da yawa wanda Sayyidina Abubakar Abubakar ya yi a cikin wannan kogo na sadaukarwa wa ma'aiki alaihi salatu wassalam daga ciki akwai wani kofa cikin kogon tsoron kada wani abu ya fito ya cutar da ma'aiki a wannan kofar sai sai na abubakar ya jinjinu daidai wannan ƙulai ya toshe wannan ƙulai ashe layi ne na wata macijiya katuwa wanda tana shigowa cikin kogon ta wannan rami da ta shigo wannan rami shi kenan har sa kai sai ta ga wani abu ya kare a yi jiki na sai na abubakar ya tura ya tura ya kasa wucewa sai ya tare bayan nan shi kenan sai da abubakar ya ɗanyi motsi ya kunshi ya tura tura ya ƙi sai ƙara ƙaransa shi kenan shi manzo sun suna bai san da abin yana faruwa in ya tura ya ki ya ga za ta fi sai ƙara ƙaransa to sai na abubakar sai ya haɗa gugu saboda ƙaran dakin da maciji suke ta yi masa to da gurin da yake haɗawa ne shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya gane shi yake faruwa ne sai da da sai na mutu kan shayi ko wani layi a baya nan tsoron kada wani abu da fito da cutar da sai na toshe na baya akwai wata macijiya ce ta zo da take bi na haya ta ce take kara macijiya su gajiya ta yi da ta kawai ta jiya ka koma to ka duba wannan bawan Allah shi ne a yi wa in shi a wai shi kafiri ne wai shi azzalimi ne rashin shi ne ya kwace shugabanci ya hana wa Fatima gona a harkan sahabbai ma gaba daya akwai harkan kudi ne su gona su gida eh a harkar su ma akwai harkar su gida su kudi su gona ne mutanen da za su bar gidajen nasu da dukiyarsu gida a buɗe su kama hanyar madina eh sai na abubakar in yana so ya saci gona ko ya kwace gona zai sadaukar da dukiyarsa gaba ɗaya da dukiyar ya ɓoye dukiyar mu idan ma'aiki ya rasu ya siyi gonar eh to saboda haka shi an ci yahudanci ne saboda sai na abubakar har zuwa yau muna karantawa a cikin Qur'ani Allah yana tabbatar da cewa shi sahabi illa tansuru faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا كانوا يسرون بظلمات الغار إذ يقول لصاحبه لا تعجل إن الله معنا saboda haka kai darussuka da yawa tattare da sayyidina Abubakar tattare da sayyidina Ali da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam na sadaukar da rayuwar su cikin ma'aiki alayhi salatu wa salam rakami na arba'in da uku talabu quraishin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cigiyar ko nemar quraishawa ma'aiki alayhi salatu wa salam da suka tabbatar ya fita suka ba da cigiyarsa suka fara neman shi لما فحد قريش تلك الليلة da Qurayshawa suka farka a wannan dare walam tajid fi baitir rasuli sallallahu alaihi wasallam illa bin ammihi aliyan ba su samu kowa ba a gidan ma'aiki Allah ya masa tsira da aminci sai dan dan bafansa سيدنا علي اشتد حنقهم حوشي شيء فننسى فأرسلوا شبانهم سكعيك سمارنس السيوف لتكبة والإتي لسندنا تبحثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل جهة سنا نيما suna binciken ma'aiki Allah ya masu kira da aminci a kowanne bangare. Wa kar ja'alu liman ya'tihim bihi aw ya dulluhum alayhi mi'ata naqati ja'iza. Sun sanya wa duk wanda zai zo musu da shi ko zai nuna shi rafuma ɗari a matsayin ja'iza hukunci na zo da shi. وقد وصلوا إلى البحث عنه إلى الغار neman da suke har suka isa kogo ya haisu lau nazara a hadu fihi yadda da wani su zai kalli ciki na ra'ar rasula sallallahu alaihi wa sallama wa sahibahu da zai ga ma'aiki Allah ya masa tsira da aminci da abokinsa wa ra'ahu abu bakri sai sai na abu bakar ya gansu فبكى سيكوكا فقال له الرسول في مايتي يشي مشي la tahzan inna allaha ma'ana kar kai bakin ciki Allah yana tare da fa a'ama Allahu absaral mushrikin Allah ya makantar da idanun mushrikai wa raja'u khayyidina sai suka koma tababbu رقمي نا 44 خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار فتور النبي الله يمس تيرا دا من شي daga kogo ba ba da an kafa albasu bayan bincike da nema ya yanke an rasul sallallahu alaihi wasallam akan ma'aiki Allah ya masa tira da aminci kharaja ma'a sahibihi sai ya fita tare da abokinsa وقد أقام في الغار ثلاث ليالي sun zauna a cikin kogon ne kwanaki uku da dararinsu wa kana abdullahi wa kana abdullahi ibn abi bakr abdullahi dan abu bakr ya ci ma fil masai yana zuwa gunsu da yamma ya kubiru kuma bi akhbari quraish yana ba su labari labarukan gurishawa wa kana ukhtuhu asma'u tatihi ma bi ta'ami kufiya yar uwarsa asma tana zuwa musu da abinci a goye khawfan min quraish saboda tsoron qurayshawa walamma ja'ahum ad-dalil ya nuna musu hanya da ya zo musu birrahilatayn da raquma guda biyu fi sabahil yawmi yawmi salih a safiyar rana na uku rakiba suka hau wasara suka tafi qasidainin madina suna nufin madina ولقد لحق بهم في الطريق سراقة أهنيا سراقة يا هدودة شيما ينا تشمودا سكيني منسا وأراد أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ففشل يسو يكشي ما يكي الله مسجر دانيشي سي دمر سي كروسي فشل دمر سي كروسي shi wannan surakan ƙarshe musulunta yake sai wata rana ma'aiki alaihi salatu wasalam sai ya kira shi ya ce suraka yaka sai ya ce na ba ka hoton fulan sarkin kisra fulan sarkin kisra shi ne sarkin farisa wanda lokacin faris faris din yana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya wanda suka mulki duniya rum da faris din a lokacin kamar amerika ne a yau kace da rasha ma ƙasashe ne manya-manya to sarkin sarkin farisa a wancan lokaci kamar kamar obama ne yanzu sarkin amerika ko president din amerika a wancan lokaci sai ce surata ya kare su sai ce ma'aiki ya ce na baka kyautan fulan sarkin kisra na baka kyautarsa shi kenan suraka wannan abin yake bayi mamaki ma'aiki fulan sarkin kisra eh sarkin kisra fulansa na baka kyautarsa shi kenan ya je yana gaya wa sahabbai ya fi abin da ma'aiki ya bai kyautan fulan sarkin kisra ana nan ana nan har zamanin sayin na umar wanda sai na umar ne ya jahaza sojoji rundunan da suka yaƙi farisa suka rusa wannan daular didda ƙarfin sojinta didda dukiyarta da fatinta wanda sa'ad bin abi waqas shi ne jagoran wannan yaƙi da wanda ya nuna jaruntaka wanda hankali baya iya ɗaukarsa idan ana ba da tarihin zaka ce samana ne ko za ka ce tatsuniya ne ko mafarki ne kuma da gaske haka a sa'ad bin abi waqas yayi jagoranci ba shi da lafiya ya rusa daula da take shi da kanta a duniya wanda fa farisa da rus da suka yaki faris ta ce ta samu galaba ƙarshen wannan wanda wannan farisin su farisawa din su ne mutanen iran a yau to ta wannan hanya ne za ka gane cewa gaba da sahabbai da shi'a suke yi da yana da alaka da unsuriya da ta'assubanci cewa sahabbai su suka rusa musu daular su kasar su saboda haka karfi da yaji musulunci ya shige su amma ba sun musulunci suke ba saboda tuna tarihi cewa ba dan musulunci ba ba zuwa yau din nan su suke mulkan duniya unsuriya ce da ta'assubanci shi an shi din domin haka ne suke cewa sa'ad bin abi wa kas kafiri me yasa ya kafirta saboda shi ne kumanda na rusa daular su ta maguzanci ta majusanci farisa to da fatahi ya tabbata ya kammala aka rubutawa sai na umar wasiƙa cewa an haka shi a daular faris an shiga fadar sarkin kisra shi kenan sai sai na umar bin khattab ya rubuta wasiƙa ya tura wa sa'ad bin abi waqas ya ce ka je ka shiga ɗakin sarkin kisra za ka ga doguwar fula wanda sarakuna suke sawa da yake sawa da ya gudu ya manta fular ya bar fular ya gudu idan ka ɗauki wannan fula ka nemi suraka cikin jama'a ka sa wa kansa cika alkawarin manzo sallallahu alaihi wasallam a rubuce ya rubuta wa sa'ad bin abi waqas musika da ya zo sa'ad bin abi waqas ya ce ina suraka ne mun suraka yi suraka duk gurbin yakin da aka yi baya daga cikin wanda aka kashe yana nan lafiyar sa kalau giwaye ba aka zo aka ce kera giwaye manya manya sa'ad bin abi waqas da ya rasa yadda zai da wannan giwaye shikenan sai yayi wani tunani shikenan sai ya ce a je a dauko kwano kun san kwanon da laraba suke amfani da shi irin na silba ne irin wanda zai yake kamar wannan kamar gilas gilas irin amman da muke cewa gwarara wanda ka san shi kamar gilas ne yana ɗauke ido ai yace kwanukan da aka tafo da su na mata wanda ake zuba bin shi shi a da kuma da aka ji aka ɗauko sai ya nemi wasu mayaka su rike takobi a hannun dama su rike wannan kwanon a hannun hagu to idan giwa ya doso aka kawar aka daidai da wannan kwano shi kenan sai ranar hasken rana sai ya ɗauke idon giwa sai ya tsaya cik ya rasa inda zai ta saboda idan ba ka ganin gaban ka ta yaya za ka tafi saboda haka waɗanda suke ɗaukar waɗannan to ka ɗauke ka ɗauke wannan idon idon giwa kana yin gaba kana zuwa gun samai bai zani ba to idan ka zo daidai gunsa sai ka sare wanda yake kan giwa ka gane ai sai ka fasa cikin giwa haka suka dinga yi saboda hikima ana kiran wannan yaƙi din ghazwatul qadisiyya wanda kafircin duniya ya ji tsoron musulunci bayan ma'aiki alaihi salatu wasalam da yakuna guda biyu ghazwatul yamama wanda aka kashe musai da musul kaza da ghazwatul qadisiyya wanda aka rusa ya yi a daular farisa a nan ne kafiran duniya suka tabbatar da cewa a sahabbai bayan rasuwar ma'aiki za su iya yin abin da suke yin sa a lokacin da ma'aiki ya raye da sun zaci cewa idan ya rasu shi kenan haka suka zata to shi ne suraka aka kira shi suraka yana kuka yana kuka aka je aka bude dakin sarki ya gudu ya ga ya manta fularsa aka dauko fula dogo na sarauta aka saka wa kan suraka ne suraka yake shi da kuka shi na ma'aiki a lissalatu duba mu'jiza ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda abu ne in aka faɗa ta ce kamar abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba impossible amma kuma ya kiyaye salatu wasalam ya ba da labarin kuma abin ya zo ya zo ya tabbata ya zo ya zamanto abin abin gaskiya ne rakami na arba'in da biyar النزول بقبى توقاع قبى أو أول مسجد بني في الإسلام فرق مسلات دا أكا جنا كنا مسلمين وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قبى ما يكي الله يمسك إرادة أمين في يئس قبى في اليوم في اليوم الثاني من ربيع الأول أرانا a rana na biyu daga watan rabiul awwal wanda ya zo daidai da talatin ga watan september shekara ta 622 a 22 na miladiya kenan ba da an makasa salasa a ashirata sana bayan ya zauna shekara goma sha uku mudayya مضيقا عليه في مكة أن كنت تامسة في مكة ممنوعا من الجهر بالدعوة أن هنا في بين دعوة وقد أقام بقباء اثنتين وعشرين ليلة يا زون أقباء دراري عشرين دبيو بين أصحابه سكان صحابنسا من المهاجرين والأنصار daga muhajirai da ansarawa آمنا ينا أمن تشي مطمئنا عن ذي وقد بنى في تلك المدة أو النص كان ياجنا مسجد قباء مسلاش قباء الذي وصفه الله بأنه مسجد أسس على التقوى وندا قرآن يصفا تاهيشي وفيني مسلاش أكا أسساشي أكا سامسا فونجيش نتقوى رقمي نا أربعين دشدا الوصول إلى المدينة إساجوا مدينة أول جمعة في الإسلام فرق جمعة دعك سلمت مسلمش أول خطبة في الإسلام فرق خطبة دعك يا مسلمش لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يا عندما يجي الله يمسك إرادة أن يفتح من قباء دك قباء قاصدا للمدينة يعني في مدينة a haƙar bihin ansaru sai an tsarawa suka kewaye shi wa hum mutaqalliduna suyufahum suna rataye da takubban su farihina suna masu farin ciki mustabshirina suna masu bishara wa kad adrakatuhu al-jum'a fi tariqi akan hanya juma'a ta same shi fa sallaha biman ma'ahu ya sallaci juma'a tare da wanda suke tare da shi من المسلمين daga musulmai wa hadhihi awwal jumu'ati wannan ita ce farkon juma'a wa khutbatuha awwal khutbatin fil islam khutbar ta kuma ita ce khutba ta farko a musulunci wa kad kharaja bi mulaqatihi ahlul madinati mutanen madina sun fita saboda haduwa da shi da taro shi wa ma'ahum nisa tare da su da mata wasiyan da yara walwalaye da kuma bayi bayi kuyangu ya kunna suna cewa tsala albadru alaina haske badari ya fito mana ya kullo mana shi ne ma'aiki alaihi salatu wassalam suka shabba shi da badari min saniyatul wada'i ta bangaren dutsen bankwana akwai dutsen da suke ce masa saniyyatul wada ta wannan hanya ne ma'aiki alaihi salatu wasalam ya shigo madina suna nufi ta nan ne wannan badari haske ya fito sallallahu alaihi wasallama wajaba shukuru alaina a yau godiya ta wajaba a kanmu ma da alillahi da'i muddin mai kira ya yi kira zuwa ga Allah to wajibi ne mu gode mu gode wa Allah subhanahu ta'ala ana godiya ta dindindin kenan ayyuhal mabusu fina ya kai wanda aka aiko aka tahe shi a cikin mu ji ta bil amri al ka zo da wani lamari a dindi har zuwa ƙarshe rakami na arba'in da bakwai dukulun rasuli sallallahu alaihi wasallam al-madinata shigan ma'aiki Allah ya masa tsira da aminci Madina nuzuluhu saukansa hubbul ansari lil muhajiri irin ƙauna da so da an tsara suke wa muhajirai da kowace islam yan uwantaka na musulunci lamma da sanar da biyu sallallahu alaihi wasallam madinata yayin da annabi Allah ya masa tsira da aminci ya shiga madina kana la yamurru bi baitin min buyutil ansari ya kasance ba zai wuce ba ta wani gida daga gidajen ansarawa illa saluhu sai sun tambaye shi aina yanzilu in an yanzila inda hu ya sauka a wajen su fanazala inda abi ayyub al-ansari ya sauka a wajen ayyub al-ansari fi dawr al-asfali a bene na kasa li yakuna arfaqa bi za'irihi saboda ya zamanto ya fi sauki ga waɗanda suke son su ziyarce shi ma'ana shi abu ayyub yana da gida bene ne wanda aka yi da laka sama da kasa ya saukar da shi a kasa da izinin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ya yi cewa ba zai yi shi yana sama ma'aiki yana kasa ba sai ma'aiki shi a ku zauna da iyalinka a sama ni ina kasa saboda masu ziyarta na su samu saukin gani na shi ne dauri kenan na kasa وقد كان الأنصار يحبون من هاجر إليهم أنصار sun kasance suna son waɗanda suka yi hijira zuwa gare su wa yusirunahum ala anfusihim suna fifita su a kansu ma'ana za su haƙura da abinci ga muhajiri ya shi za su haƙura da mace muhajiri ya aura ko da gona muhajiri ya zo ne sun fifita muhajirai da kansu hatta innahum tanaza'u fi nuzulihim har suka zo suna jayayya akan saukar da su wannan ya ce wannan aguna zai sauka wannan ya ce aguna zai sauka fa hakamul qur'a sai suka yi hukunci da qur'a bai da kuma tsakanin su shine rubuta sunayen mutane a jefar wani ya zai dauki dai wanda aka sunansa ya fita shine ma'aiki zai zo ya sauka gidansa auku kuma shi ne wani da wani da wani za su sauka فلما نزل مها... فلما فما نزل مهاجر على انصاري الا بالقرى yace wani muhajiri ba zai sauka a gidan wani ba an tsare ba sai da qur'a saboda yawan muhajiran thumma inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aqa bainahum sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya haɗa ‘yan'uwantaka tsakaninsu, hukumatar islamiyya ‘yan'uwantaka na musulunci, allafar kulubahun ta haɗa zukatansu waje alata haka shaidil wahiri. ‘yan'uwantakan ta mayar da zukatansu don kamar abu ne guda ɗaya. Shi abu ayyub al-ansari sunansa Khalid bin Zaid. abu ayyub din kunyar tafi sunansa khalid bin zayd yana da lamari ko lamurruka na ban mamaki da yawa yana cikin waɗanda suka yi fatahin Constantiniya yanzu ya ce mishi yadda aka bu za a zo a bude birnin Constantiniya birnin Rum kai kana cikin wayan da za a bude wannan birnin tare cikin irin abin da ya gaya wa surata ya gaya masa kuma haka aka yi aka bude birnin Constantiniya abu ayyubar ansari ya yi shahada a Constantiniya Constantiniya din ita ce birnin Istanbul a yau birnin Istanbul capital din kasar Turkiya taki to nan ne a Constantiniya sahabbai sun yi fatayinsa sai kafirai suka kara kwata sannan usmaniyawa suka fi suka kara fatayinsa da wa'adi ma'aiki alaihi salatu wasalam da bishararsa waɗannan usmaniyawan kamar da muka sha bayani sufaye ne mabiya a barikan shaziliya da jashkabandiya shi usman din kakansu din kakansu din ya zo ya nemi auren yar wani waliyi ana ce mishi ada bale al'arifu billahi sai ya hana shi ya hana shi aurenta ya ce ni ya ta sarki ba zai aura ba sai ya je ya yi wani mafarki da ya zai gayawa sarkin wannan mafarkin sai sarkin ya aurar masa da ya sai ce dan ne daga baya ta hana ni sai da yanzu nan ce ma na yi wannan mafarkin ka aurar min da ita sai ya ce to ai mafarkin naka yana nuna wannan yattawa kai da ita za ku auri sarakuna waɗanda za su yi jihadi su kafa daular musulunci sama da shekara ɗari shida to shi ne wannan yar ita ce ta haifi banu usman su banu usman din su suka kafa daular usmaniya ta turkiya ta zauna shekara ɗari shida da wani abu a duniya tana jihadi ba inda ba ta shigar da musulunci ba har yanzu mutu ba daula musulunci a tarihin musulunci irin daula usmaniya har su banu umayya da na umawiya su abbasiya ba su kai daula a usmaniya saboda musulunci su suka shigar da musulunci yawa su suka zo suka ƙara dawo da birnin Constantinople bayan turawa kafirai sun zo sun mayar wa hannunsu bayan su abuwayo ba da tsari sun yi fata yi sun zo sun ƙara kwata to su usman na su ne suka zo suka suka yi fata yin wannan da suka yi fata yi ce sarki ya ce ya ce wa wani wali ya ce to ba ba makawa kabarin abu ayyub al-ansari yana Constantinople waye da kashin jinsa zai zo ya nuna mana zai zo ya nuna mana daidai inda kabarin yake shikenan wani wali sufi shikenan sai ya zo ya ce a kai shi gu kaza aka kai shi shikenan da ya je yayi wasu addu'o'insa ya addu'o'insa sai haske ya dinga fita a wannan mutum haske ya dinga fita yace daidai gun da wannan hasken yake fita yace nan ne kabarin abu an barasa shi ne aka yi aka kara kewaye wajen aka jaddada wannan wajen har yau za ka je istanbul za ka ga kogon kabarin abu an barasa sun canja wa birnin suna ne saboda su shafe tarihin kafi da suka yi fata yi birnin sai suka canja masa suna istanbul din kalima ce turkiya suka canja sunan daga Constantinople suka mayar da shi zuwa istanbul kamar yadda yanzu dama sun ga garba za ka canja masa suna na kai shekara dubu dubu biyu shi na sunan yau zama babu shi ke irin wannan ne suka canja masa suna to shi ne abu ayyub al-ansari ya kasance mutum ne wani iri matarsa lokacin da aka yi kazafin sayida aisha da da mummunan magana ifko ke shayar mutane mutane suna ta fara ai kaza kaza kaza ai kaza kaza suna ta magana akan magana ni bai makan bai shi kana matar da ta zuwa na ce mata ummu ayyubi ta kuma sai zo ta ce kai abu ayyubi ba ka jin abin da ake ta magana a gari ne ce ni ne yake faruwa ni bai sani bai ji bai ji ba shikin sai ta ga shi na fana ta fada cewa aisha ta yi kaza ta yi kaza sai yin rushi sai ce ummu ayyubi ce abin da ake cewa aisha ta yi kai za ki yi sai ta ce ina ina ce to abin da matar abu ayyu ba za ta iya yi ba sai ko matar manzan Allah ta je ta yi sai ta yi sai ya kawo masa shuhudi da huduri ta cire wannan shuhukin gaba da take cewa tun a wannan lokacin umma take cewa tun a wannan lokacin na tabbatar da cewa ayoyi za su sauka a kan aisha kafin ayoyin sauka shi abu ayyubu da ansari wannan magana ta ce tun a lokacin na san allah zai saukar da ayoyi a kan aisha to ku duba fa irin yadda ake so ka kasance hutun zanni ta yaya matar annabi kuma tuni ta da irin ita ke yanzu za ki yi a matsayin ki na matar na abu ayyub ansari a ce matar abu ayyub ansari ta yi zina za ki iya yi ta ce ina ta ce to sai kuma matar manzo mafi cin al'umma a ce ta yi wannan abu sai dawo da ita kan hanya da za ka tafi ta mashi to shi ne abu a yi da abzari khalid bin zaid kenan wanda lokacin da ma'aiki ya shigo madina a taguwarsa kowa wanda ya zo ya dau ya rike linzami wanda ke ce da uha fa innaha ma'mura yace ku bar wannan taguwar an ba ta umarni ita taguwar inda za ta fi ta tsaya ita ta sani kowa in taguwar ta zo gobir gidansa sai Allah Allah dama ta tsaya a nan sai ta wuce kowa in taguwar ta zo dama ta tsaya ta wuce ana nan ana nan da ta je kofar gidan Abu Ayyub al-Ansari ta tsaya tun haka shikenan sai ta kare taku ɗaya biyu uku gaba shikenan sai kuma ta ƙara jiyawa baya ta shi ta tsaya sai ta durkusa shikenan sai aka yi kabbara kenan Allah subhanahu wata'ala ya ba ta umarni je kofar gidan Abu Ayyub al-Ansari ki sauka a nan ne manzo zai zai zai sauka shine da uha fa innaha mamu ba fa innaha mamura to saboda haka kar ku ga dabbobi wai ku ce dabbobi dabbobi din yadda mutane suka kasance to haka dabbobi su ma suka kasance duk abin da za ka same shi a mutum za ka same shi a dabba makaman da abubuwa Allah ya ɗauke musu taklifa na ibada na zahiri ibada da muke cewa ibada na zahiri Allah ya ɗauke musu amma suna da nasu ibadan da suke yi da wannan ibadar da suke kuma suna take makamai iri-iri su ma sai ta Allah ya ce wa in shayyun illa yusabbihu bihamdi a yanzu a dabbobi akwai akwai dabbar da aka raina irin kare aka samu waliyin Allah a cikin karnuka wa kalbuhum basitun zira'i bil wasili waliyi rana rana ta kare shi da inuwa eh kare rana ta kare shi da inuwa to saboda haka kaga in har an samu wali a kare dabbar da aka fi rainawa kenan to za a iya samun waliyin alade ma za a iya samun sa domin shi aladen an hana cin namansa ne saboda wasu sababbai amma ba Allah bane ya hadisi alade eh ko wani ne ya hadisi alade to in dai Allah ne ya halitta Allah Allah da ya halicci kayansa akwai dalilin da yasa ya halicce shi shin naman ne aka haramta amma saboda haka karka ga alade da kace ai alade da ni Qur'ani ya kushe biya a za a iya samun alade ne kuma wanda ya fi ka makani da shi na jin da yawa daga cikin mutane su su sani ba kenan dole ne a dinga yin kafa kafa da dabbobi za ka taka wata dabbar da ta ji karfin ka ka shiga cikin wani hali ka lalace ka gurɓace ta tsire maka tsinuwa kuma ta bi ka saboda haka ku duba wannan taguwa Allah ya mata wahayi ya mata ilhama ki je ki tsaya ki durkusa a kofar gidan abu ayyukan alfahari نعم